الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujihi na ilmul qira'at al mutawatira wa shadha wa alaqatuhuma bil ulum al lughawiyyati wa shar'iyya wannan wanda shine darasin mu na 40 chip chip kenan muna cikin suratul ma'ida mun yi bayani daga aya ta 106 zuwa aya ta 108 to kuma za mu dan sake dan komawa wato baya karkashin waɗannan ayoyin saboda wani bayani ne ya kamata a yi wanda zai sauƙaƙe ma ɗalibin ilimi fahimtar abinda an ka sama gaba da izinin Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya ayar da za mu tashi a kanta ita ce wajen ya ayyuhal ladina amanu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku kuka yi imani shahadatu bainikum kenan shaida a tsakankaninku idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta halarto madayanku na ana nufin idza hadara ahadukum asbabal maut domin in mutuwa ta zo gadan gadan ai mutum ba zai iya yin wani abu ba am kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut ai idh hadara yaqub asbabal maut an gane ko to hinal wasiyyati lokacin da mutuwa ta zo kuma shine lokacin wasiyya hina badali ne ta iza hinal wasiyyati thnani zawa adlin minkum kidan mutum biyu daga cikin ku za a same su an gane ko aw akharani min ghairikum koko mutum biyu waɗanda ba cikin ku ba waɗansu malamai sun kace minkum nan musulmi ake nufi min ghairikum kafirai wasu sun kace a minkum waɗanda ake balaguro tare da su kaga an gane ko min ghairikum jama'ar da ba naku ba kenan kuna balaguro kun zo kun tsaya kusan wani wuri an gane ko to in mun ɗauki kafirai ake nufi an gane ko sai malamai sun kace to a nan kenan yana nuna cewa wato akwai abin da ake kira cikin mas'ala ta usulul fiqh a shafe wato asli a bar far'i nassi ya zo in mun ka ɗauki min gairi kuma ana nufin kafirai kenan nassi ya zo ya nuna kafiri yana iya yin shi daga wa ga musulmi shine al-aslu al-far'u kuma kafiri sai aka fitar da zai inshe daga kafiri to daga baya sai aka shafe hukuncin kafiri ya yi shaida ga musulmi don ya ce wa ashidu da bai adalin minkum amma sai an kabar fara'in kafirai suna ima junansu wato shaida in antum darabtum fil ardi in kun yi balaguro a cikin ƙasa in ji Allah fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta shahe ku wannan ya nuna akan balaguro ake tahbisunahuma min ba'di salah sai ku tsare su a bayan sallah wasu ka ce bayan sallar la'asar wasu ka ce a'a bayan kowace sallah ta farilla to wanda ya ce bayan sallar la'asar al sai ta koma ahdiya wanda ya ce bayan dukkan salloli guda biyar ake nufi ko asuba ko azhar ko la'asar ko magriba ko isha sai zamanto jinsul jinsu salawatil mafruda al ta koma jinsiya to fa yuqsimani billahi waɗannan mutane guda biyu da ake son su ɗauki wannan wasiya sai su yi rantsuwa da Allah in irtabtum in kun yi shakka la nashtari bihi tamanan ba za mu saida wannan shaida da wani dan abu na duniya ba kenan ba za mu sanya da ita ba mu ci amana walau kana za qurba ko da ya kasance makusanci kenan nan walau kana al-mashhudu alaihi za qurba kamar ko da wanda yake son mu yi shaida akan shi mu ci amana an gane ko walau kana al-mashhudu lahu ko da wanda yake son mu yi shaida gare shi don mu bashi dukiyar mutane za qurba ko da dan uwan mu ne ko ku walau kana al-mashhudu alaihi za qurba ko da wanda zamu yi shaida akan shi cewa bai cancanta ba ko da dan uwan mu na zamu ce bai cancanta ba in wani ce mu bashi dukiyar kenan yana iya daukar walau kana al-mashhudu lahu ko al-mashhudu wato alaihi wala naktumu shahadata Allah ba za mu koyi shaida Allah ba inna idhal lamin al-athimin idan mun kai haka mu mun kasance cikin masu zunubi fa in usira ala annahu mastahaqqa isman in an ka linkaya asalin asara an gane ko in an ce asara da larabci ya ruwaito ko asara ya iske dan saura shi yasa ake kira al-asar waɗanda an karwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ko asar wanda an karwaito daga sahabbai an gane ko duk da yake mustalah ne wanda waɗansu na nuna asar kawai abinda an karwaito daga sahabbai a ce hadisi wanda an karwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam akwai ikhtilafi na malaman mustalahul hadith kadiba cikin tafsir mustalahul hadith na Dr. Mahmud Tahan kuma kadiba cikin lisanul muhaddisin na Umar Khalaf Salama wanda mausu'a ce ta bayanin wato mustalahat na ilmul hadith an gane ko yawwa akwai kuma mu'jamu mustalahatul ulum na hay'atul awqaf ta kasar Saudiya wanda shi ba mausu'a ne a wannan fanni an gane ko to fa in usira amma in ya zamanto da ainun na asara yayi tuntubi to an ka ce usira in an ka linkaya an ka gano cewa ala annahu mastahaqqa isman waɗanda an ka ba wannan wasiya ko ta kuɗi ko ba ta kuɗi ba sun cancanci zunubi ba amintattun mutane ba fa akharani sai a samu mutum biyu ya kuma ni maqamahuma su tsayu a wajensu min alladhina istahaqqa alaihim alawliyan hafs ya karanta min alladhina istahaqqa alaihim alawliyan waɗanda al'aulayani mafi can wato mafi kusa ga mamaci sun ka wato istahakka alaihim sun ka cancanci haƙƙi a kansu domin an ce istahakka ya cancanta to alaihim to ai ba a ce alaihim ba kuma mutum biyu an ka ce mun gane ko to musanna a loga yana iya farawa daga jam'i yana iya farawa daga musanna in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma bai ce qalbakuma ba an gane ko wa aqimi salata tarafayin nahari yace ko amma cin tsaha sai yace wa min atrafin nahari kaga atraf yace jam'i ne na taraf an gane ko taraf in an kai mara'un fatha domin an kai mara'un sukuni ya koma gani fihin na qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan to kenan alaihim ana iya cewa alaihima ko kuma yana iya zamantowa a'a nan a dauki cewa ba an ce mutum biyu masu wasiya ba to za a ba wasiya to in ma sun ka zan uku ko hudu ai min babu aula tunda in jama'a sun kai yawa ai abu na wanda ake so da Allah ya ce wa ashhidu dawai adlin minkum ku shaida mutum biyu to in ma kun ka shaida ma hudu ko shidda ai karin tsarewa na kenan tana yawa zaman to ko mutum biyu ne ko hede mutum biyu shi yasa an ka ce istahaqqa alaihim kenan al'aula yani mun gane ko to madalla to nan ne tawjihul qira'at yake akwai kuma waɗanda sun ka karanta istuhiqqa an gane ko an cancanta alaihim a kansu kenan sai kira'a waga ta istahaqqa ta nuna su waye sun ka cancanta yan uwan mamaci amma ce istahaqqa waɗanda sun ka cancanta akan waɗansu amma ba a faɗe su ba sai zama to waga kira'a ta hafs ita ta fassara wane ne ya cancanta eh an ka ce qila ai ba san wanda ya ce ba an ce qala an san wanda ya ce to istuhiqqa an cancanta alaihim ga su wanda an kai ma wasiya waye ya cancanta gare su sai aka ce istahaqqa alaihimul aula yani ba sani ko mun fahimta ba wannan na farko kenan to na biyu kuma wanda zamu dauka cikin qurra akwai wanda ya karanta aula yani akwai wanda ya karanta awwalina to nan ne iskalin yake zakkuwa cikin ilmul qira'at ina fata an fahimce ni to waɗanda sun ka karanta eh, wato min alladina stuhiqqa alaihimul awwalina an gane ko sune imamu hamza da imamu khalaf da imamu yaqub da imamu shu'ba shi ko hafsa ya karanta istahaqqa alaihimul awlayani su ko sauran sun karanta wato istuhiqqa alaihimul awlayani ban sani ko mun fahimta ba to yanzu a nan ya zamu taujihin awwali da al'aula yani sai malamai sun kai bayani suke cewa idan muka duba waɗanda sun ka karanta al'awwalina mun kawo su hamza khalaf duka waɗanda kufiyuna ne yaqub al-hadrami al-basri da shu'ba kenan istuhiqqa alaihim al-awwalina to shi awwalina din nan jam'i ne na al-awwal al-muqabil lil akhiri ba lil akhar ba domin an ce al-awwal na farko wanda yake kishiyarsa al-akhir shi ko al'akaru kenan kishiyar ɗayan ne ba alwahid ba a wanda an ka ambata sai al-mazkur al-mazkur sai a ce al'akaru amma ana iya cewa ahadul mazkurai ne ahadul mazkurai ne ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر an gane ko yawwa kinan sai zamanto al'akhar shi al'akharu mu'annaskin shi al'ukhra shi ko al'akhiru mu'annaskin shi al'akhira dan mu bambance su da kyau kadiba cikin tadribatul lughawiyya juz'i na 4 da Abdul Sheikh Abdul Latif Shuwairif ya kawo bambanci tsakankanin su kwarai da gaske rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to in mun ka ɗauki al'awwalina wajen irabi sai zamanto majrurun ne sifa na allazina sifa na mi na allazina to ya za mu gane sifa ne na allazina sai mu ce kenan fa'akharani ya kuma ne makamahuma min allazina al'awwalina kenan suna daga cikin allazina waɗanda al'awwalina na farko istuhiqqa alaihim sun da haka na sun ka karanta kenan waɗanda sun ka wato istuhiqqa alaihim an ka cancanta gare su amma ana nufin su suka cancanta ban sani ko mun fahimta ba in mun ɗauke shi wato sifa in ma mun ɗauke shi badali na allazina duk dai maganar tana nan kenan sai da manto min allazina al'awwalina istuhiqqa alaihim sun ka cancanta akan waɗancan waɗanda an kai ma wasiya kenan al'awwalina na farko in an ce al'awwalina na farko me yasa aka kira su na farko su ne na farkon wanda yake kula da mamaci don yan uwanka na kusa su ne farko na gaba ko kuma a ɗauki al'awwalina an gane ko shine badali min ad-damiri fi alaihim badalina na damiri na alaihim alaihim da anka kawo an gane ko to shi alaihim ala harful jarrina aihum damirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahallil jarri bi ala kenan sai zamanto minal ladina suna daga cikin waɗanda an gane ko istuhiqqa alaihim to mun ce istuhiqqa alaihim asalin shi istahaqqa alaihim an gane ko istahaqqa alaihim an kaso a cancanta a kansu a zalunce su kenan to alaihim din nan waɗannan mutane sai zamanto badalina na hum din nan su ne al'awwalina ‘yan uwan mamacin na an kaso a zalunce su’ tunda hum matsayin jarra wurin jarra yake to al'awwalina alaihim an cancanta a gare su ko ko istahaqqa alaihim sun cancanta ustuhiqqa alaihim su ne sun ka cancanta tunda in an kirin tare kira ataf istahaqqa alaihim su ne sun ka cancanta ga waɗancan to amma tunda an ce istuhiqqa alaihim kira ta zo da mabniyul lil maf'ul sai a nuna kina an so a cancanci haƙƙin su alaihim a kansu to su ne al'awwali na ‘yan uwan mamaci sai zaman to badali na na hum majruri na kenan anan amma min alladina nan in an ce badali na na alladina nan ma majruri na amma da min yake an kai masa jarra ba sani ko mun fahimta ba to sauran qurra kuma sun karanta banda imam hamza da khalaf da yaqub da shu'ba sun karanta min alladina istahaqqa alaihimul aulayani shine hafs ya karanta da shi ko kuma sauran sun karanta istuhiqqa alaihimul aulayani kenan bambancin su fathu ta'i ne da kuma dhammu ta to wanda sun karanta al aulayani musanna ne na al aula ma'anar shi kuma al ahiqani waɗanda sun kai cancanta da mamaci an gane ko yawwa kenan su sun kai cancanta da mamaci bi shahadatu su yi shaida cewa abinda an ka ba waɗannan mutanen ba haka yake ba li qarabatihima saboda kusancin su da mamaci wa ma'rifatihima kenan wa ma'rifatihima lahu saboda sun sani kenan sun san abin da yake balaguro da shi sun san irin wasiyar shi sun san ɗabi'a shi in an ka ce ya faɗi wani abu akwai mutumin da an ce ma ya wani abu baka yarda saboda ka san halin shi kenan to anan sai shi zamanto inda a irabin shi sai malamai suka ce a irabin shi khabarun li mahdhufin kenan min alladhina istahaqqa alaihim suna daga cikin waɗanda an ka istahaqqa alaihim an gane ko kenan istahaqqa alaihim waɗancan alwasi alwasiyani an gane ko waɗanda sun kai wasiya istahaqqa alaihim sun kaso su cancanci haƙƙin su to su waye su sai an ka ce humal aulayani kenan su ne waɗanda an mafi kusanci da mamaci abin da yasa an ka kira mutum biyu saboda in za a rantsuwa mutum biyu ne za su rantsuwa ban sani mun fahimta ba wasu malamai sun ce a ɗauke shi khabarun khabaru akhara ne kenan akharani mutum biyu za su tsayu ya kuma ni makamahuma za su tsayu wurin waɗanda an kai ma wasiya an gane ko ya kuma ni makamahuma min alladhina stuhiqqa alaihim waɗanda an ka so a ci haƙƙin su ko istahaqqa alaihim sun ka cancanta akan waɗanda an ka ba wasiya su nuna ƙaryar su kenan su nuna ba gaskiya suka yi ba to sai su zamanto akharani din nan al-aulayani su ne mafi kusanci da mamaci ko kuma a ɗauke shi a'a badalina kidan sai zama to badalina na akharani kidan sai zama to akharani na buƙatar khabar akharani aw al al aulayani yaquma ni maqamahuma ba sani ko mun fahimta ba yawwa kidan mutum biyu aulayani mafi cancanta yaquma da suni za su tsayuwa waɗansu daga cikin malamai sun ce a'a yana matsayin kenan badali na an gane ko zai zama to badali kenan min ad-damir fi yaqumani to inda an ce yaqumani za su tsayu kaga nan damiri na musanna ai damiri shi na daga cikin ma'arif to yaqumani asalin magana yaqumul aulayani sai an ka ce to yaqumani za su tsayuwa to al-aulayani mafi kusanci da mamaci to ai su ne za su tsayuwa kenan ya zan badali na shi an gane ko min alladhina istahaqa alaihim waɗanda an kaso a ci haƙƙin su ko istahaqa alaihim sun ka cancanta akan waɗanda an kai ba wasiya su nuna ƙaryar su mun gane ko eh to fa idan sun ka tsayu fa yuqsimani billahi sai su yi rantsuwa da Allah la shahadatuna shaidan mu haqqu min shahadati ma tahita su dan mun san halin wani ba zai ce kaza ba zai ce kaza ba zai ce kaza ba wa ma atadaina kuma ba mu ketare iyaka ba inna idan lamina zalimin in mun ka ƙaryata su bayan an ba su wasiya kuma sun yi rantsuwa akan hanya to mu mun yi zalunci kenan mun gane mutanen nan ba na gaskiya bane kuma wani ba zai ce kaza ba to Allah ya ce dalilin sanya wannan hukunci zalika adna an ya'tu bi shahadati ala wajhiha wannan shi zai sawar su zo da shaida akan cancancinta akan daidanta kenan shi an mafi kusa su kawo shaida akan akan huskarta amma ana nufin daidai aw ya khafu an turadda aymanun ba'da aymanihim ko su ji tsoron a mai da shaida bayan shaida su ko rantsuwa bayan rantsuwarsu tunda in mutum sai in yi rantsuwa za a maida ka to kaga sai ya tsaya magaskiya ko ba haka nan bane eh ko shedan yayi rantsuwa amma ta ƙarya Allah ce wa qasamuhuma inni lakuma laminan nasihina ko ba haka nan bane kuma munafikai suna rantsuwa ta ƙarya ko ba haka nan bane wa yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun yahlifuna billahi lakum liyurdukum ko ba haka nan bane yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda an al-qawmi al-fasiqin sai halifuna billahi lakum sannan kuma Allah ce kafirai suna rantsuwa akan abin da ma ba gaskiya ba an gane ko Allah subhanahu wataala yake cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut kaga gogan rantsuwa ta banza da yuhita mun gane ko to sai Allah ya ce wattaqullaha wasma'u ku ji tsoron Allah ku saurara saurare na karba ba wai kawai ku ji a cikin kunnen ku ba wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shirye da mutane al-fasiqin fasikai nan kana iya ɗaukar sha'al jinsiya ce duk jinsin fasiki Allah bai shirya da shi ka ce amun ne mahsus akwai su fasikan da Allah ya shirya da su ko ka ce wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah baya shirya da mutane fasikai na al-ahdiyya ce mutanen da Allah ya san sai sun mutu akan fasikanci to dole sai da haka yawwa to ayar da zamu tashi akan ta bayan wannan aya ta 108 sai mu ta aya ta 109 an gane ko taujihin da yau mai yajma Allahun rusula ranar da Allah zai yi zai taro manzanni in tabe al'alaka bai na ayat bai yiwuwa fasiki na ya aiki cikin yau mai yajma Allahun rusula domin ba a cewa Allah bai shiryar da fasikai ranar da Allah zai tare da manzanni wagga wata magana ce sabuwa ban sai kuma fahimta ba ana istinaf ne kamar ko da mutum yayi tawili yana cewa ran nan babu dama Allah ya shirye da su amma ba na ana zancen duniya ne kuma nan an ka shiga zancen lahira sai dai ka ce uzkur yawma yajma'u Allahu ar-rusula yawa kuma almunasaba bainahuma abu ne mai sauki ana maganar duniya sai an ka kawo zancen lahira dama kishiyoyin juna ne ba itirad ana itiwa itirad ne ko kuma a ce a muqabala ce an kai yau mai jima Allahun rusula ranar da Allah zai taro manzanni fa ya kudu Allah zai ce ma za ujibtum bi an ka karba muku qalu sai su ce la ilma lana ba mu da wani ilimi la annafiya ce lil jinsi innaka kai anta Allah kai ne allamul ghuyub masanin gaibi nan kadiba akwai ta mu'akkidat inda tana nufin ta'kidi anta damirul hasr yana nuna ta'kidi an gane ko Allah musiga ce ta mubalagha al-ghuyub Allah kai ne kasan gaibi ina fata an fahimce ni to idan muka duba imamu hamza al-kufi da imamu shu'ba wanda rawi na asim sun karanta innaka anta allamul ghiyub ghiyub an gane ko sun yi kasra ta gainu to amma wannan duka bai bambanta kamar bai bambanta karatun da ghuyub da ghiyub duka jam'i ne na al-ghaib an gane ko abin da ya faku inji malaman zodi abin da ya boyu da biyut madalla to wannan shine abin da ya samu ka kawo wannan aya abu guda ne kawai shine cewa wato annabawa sun ce la ilma lana kuma dan la annafiya ce jinsi ba su da ilimi kuma alhali ko sun san abin da an ka karba musu da shi ko ba haka bane eh kuma za su bai da shaida aka al'ummomin su wanda sun ka gaskata su daga cikin su wanda ya samu wanda ya gaskata shi ko da mutum guda ne da wanda kuma an kare ta shi gaba daya to ya anka sun kace la ilma lana sai malamai sun kace saboda mawqif na kiyama na farko sun ridimi ba su cin hayyacin su daga baya ne hayyacin su zai dawo sai su bada amsa dan in ka doki inda sun ka bada amsa wani wuri to kiran kaga sai ya zama to kiran kama akwai tabaru mun gane ko yawwa ayar da zamu tashi akan ta ta gaba wadda akwai taujihi ita ce wato aya ta 110 duk da yake na'am da ta ɗari tara sai ta da goma aka nan daina inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iz qala Allah lokacin da Allah ya ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam me yasa ake kiran shi dan Maryam saboda ba a same shi ta hanyar mahaifi ba an gane ko uzkur ni'mati alayka alaikum assalam ka tuna ni'imata a gare ka da ni yi maka wa ala walidatika da ni'imar da ni ma mahaifiyarka ko ba ka nan bane ni'imomin Allah kuma suna da yawa ba annabi Isa ba ko sauran gaba garin mutane ni'imar da Allah ya musu ai tana da yawa ko ba ka nan bane wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha cikin Ibrahim innal insana la zalumun kaffar cikin kuma Nahl inna Allaha al-ghafurur rahim to me sirrin can an kace innal insana la zalumun kaffar nan ko an kace inna Allaha al-ghafurur rahim tare da cewa mai har da dai san innal insana zalumun kaffar yana Ibrahim inna Allaha al-ghafurur rahim yana suratul Nahl amma wace balaga ce ta sa an ka canza sai malamai sun ce saboda ita suratu ibrahim ana zancen waɗanda sun ka butulce mana imomin Allah ne wa qala musa in takfuru antum man fil ardi jami'an fa inna allaha la ghaniyyun hamid ko baka nan bane alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum to wa in ta'uddu ni'matallahi la tusa innal insana zalumun kafar ita ko suratu nahl tana zancen ni'imomin da Allah ya yi هو الذي أنزل من السماء ماء والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه إلى تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم kenan nan sai ya dace a kawo na gafurur rahim duk da yake mun dan ketare dan sauran ayoyi saboda istidlali na mun kai mun gane ko to Allah ya ce ma annabi Musa annabi Isa id ayyatuka bi ruhil qudus an gane ko lokacin da ni karfafa ka da ruhi mai tsarki wasu malamai sun kace jibrilu na wasu sun kace a'a wani ruhi na Allah ya bashi an gane ko ibnu kafir al-makki yana karantawa bi ruhil qudus shi madalun bamba sauran kuma suna karantawa bi ruhil quds quds sai su yi kalkala qudus shi malamun kalkala tukallimun nasa kana ma mutane magana fil mahdi a lokacin da kake mi cikin tsumman goyo suratu maryam ta yi bayanin wannan qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا كما داما كافين شي مغنى الله يحدي زي إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا تنكا هين يزو دنيا أنه يوانا كما قاشي أتبت دنيا الله يحدي مغنى بات تاجي تو وكهلا كما زي ممتاني مغنى كهلا lokacin da ya kama girma shine suke ce ma barde daga shekara 33 zuwa 40 zuwa abin da ya sama sai a ce mishi kahal wanda ya kama karfin shi kenan daga kuhula ne adolescent inji turawa an gane ko to da wannan ne wadansu malamai sun kace to yana nuna annabi Isa zai dawo saboda lokacin da an ka dauke shi aka yi sama da shi an gane ko bai kai shi waɗannan shekaru ba bai kai shekaru waɗannan 33 zuwa 40 ba an ka dauke shi to tunda an dauke shi za a bar shi da waɗannan shekarun nashi yana nan halitta sai ba canza ba tunda inna Allah ala kulli shay'in qadir sai in lokacin sabka ta yi sai ya dawo da waɗannan shekaru sai ya cika waɗannan shekaru suna daga cikin adilla na dawo annabi Isa ban sani ko mun fahimta ba muna ganewa to id qala Allah ya Isa ibn Maryam zkur ni'mati alayka shin kiyama na Allah zai faɗi wannan ga annabi Isa ko ko a nan duniya waɗansu malamai sun kace cewa a duniya ne lokacin da Allah zai ɗaukaka shi yayi sama lokacin da Allah ya tuna mai wannan ni'ima tunda ya ce waraf inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya an gane ko mutawaffika ni ne mai kashe ka ko kuma mutawaffika zan ɗauke ka da jikinka da ruhinka domin tawaffi tana nufin alqabd tawaffa dainahu ay akhadha dainahu kamilan wasu kace inni mutawaffika zan sanya ka bacci don ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wasu kace mutuwa na to kaga ko da mutuwa ce alwawu la tufidu tartib da yace inni mutawaffika zan kashe ka rafi'uka ilayya asalin shi inni rafi'uka ilayya to wa mutawaffika daga baya ne zan kashe ka don alwawu la tufidu tartib walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wadanda suke kwana suna sujada suna mi suna tsayuwa to in an za a sallah da sujada ake fara ko da tsayuwa qiyaman ne wa sujadan fil kharij ila fil nas ka wani ke wayo muna an gane ko wasu ka ce to kenan lokacin da Allah ya daukakar da shi lokacin da Allah ya ga mai wannan magana waɗansu malamai suka ce a'a a kiyama na dalilin su yawma yajma'u Allahu ar-rusula suka ce kiyama na ra'ayin wannan to iz qala Allah ya sun kace ma'qufi ne akan shi kina badali na yawma yajma'u Allahu ar-rusula wasu kace a iz wagga istinafiya ce wata sabon magana ce sai Allah ya ce to mi sannan kuma da wannan ne malamai suka kafa hujja annabi Isa ba Allah bane manzon Allah ne ba dan Allah bane ba Allah bane dalili fil mahdi yana cikin tsumman goyo yana mi to kalanwa ya barde ya zami ya zan babba sun ka ce Allah ko bai yiwa Allah shi kuma jariri sannan kuma Allah shi girma domin Allah la yatra alaihi taghyir amma kiristoci saboda banna sai sun ka kirkiro wani abu sun ka ce shi Yesu almasihu bangare bi gare shi akwai annasutu alramma annasutu akwai allahutu annasutu daga al-insanu na yana da bangaren dan adam shi kenan Allahutu shi da bangare na Allah sai sun kace to bangaren na dan adam shi daga canza na Allahutu bai canzawa kai ruwa biyu wadannan mutane Allah shi wani tsali da akidin su sai Allah ce to wa iz allamtukal kitaba kuma ka tuna lokacin da nisar da kai littafi wasu sun kace alkitaba rubutu wasu sun kace littafi wal hikmata da hikma wat taurata kuma Allah sanar da shi at-taura wal injila da injila haka kina annabi annabi Isa ya san at-taura ya san ya san injila ba sani ko mun fahimta ba yawwa to kuma da can cikin ali imran an faɗi cewa za a sanar da shi su wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil ko wa nu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil asabani na qira'o'i sai Allah ce wa id takhluqu min at-tin kuma ka tuna lokacin da kake halitta nan ba halitta ba irin waccan surantawa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari waɗanda sun kai musawwirun za a ci musu ahyu ma khalaqtum ku rayar da abin da kunka halitta ma'ana abin da kunka suranta don ba su iya halitta innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw yajtama'u la sai ce to ka hay'ati at-tayri an gane ko shi na kama abin da ka kwaba kenan ka suranta ka hay'ati at-tayri ko yana kama da tsuntsu ko fa yakunu tayran bi idni sai shi zamanto in ka busa sai ya koma tsuntsu amma bi izini da izini na tunda nan Allah ne yake magana can kuma can annabi isa shi yake magana sai yasa ce bi iznillahi an ko anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi iznillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi iznillah nan annabi isa ke magana nan ko Allah ne yake magana sai ce bi izni da izini na amma nan imamu abu ja'far al-madani ya karanta wa id takhluqu min at-tin ka hay'ati at-ta'iri fatanfukhu fihi fa yakunu ta'iran bi izni kinan lokacin da kake halittawa ka hayati ta'iri kama tsuntsu fa yakunu ta'iran bi idni fatanfukhu fiha an gane ko kai busa a cikin ta to nan ta ce fiha saboda zamiri yana kuma zuwa gami hai'a hai'a wannan wanda yi surar da yi can kuma cikin ali imran ce anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi sai ya koma zuwa gami zuwa ga shi tsuntsun da an ka suranta ko ya koma zuwa gami ya koma zuwa ga at-tinikin kina in kana in kana ali imran fihi zaka cewa in kuma kana ma'ida ka ce fiha sannan in kana Ali Imrana ka ce bi iznillah tunda Isa ne yake magana in kana cikin Ma'ida ka ce bi izni tunda Allah ne yake magana to in mun dauki tsayir qira'a ta jamhur jam'i ne na tsayir tsuntsu kenan ko jinsin tsuntsu fa yakunu tsayiran nan ma sai da to ismul jinsi ne tsuntsu ake nufi to amma qira'a ta Abu Ja'far ka hay'ati tsa'iri at-tsa'ir tsuntsu guda fa yakunu tsayiran tsuntsu guda kenan sai da to nan an hankalta ma ba lokaci ba tsuntsu guda ne yayi ba an gane ko kenan na an hankalta ma yayi guda in ya ƙara sai abin ya zama to jam'i ko kuma a ce ka hay'atu ta'iri al jinsiyya ce ka hay'atu jinsi ta'ir fa yakunu ta'ir fa yakunu ta'iran sai ta zama to an nakiratu lit tanwi'i wat takfiri sai ma'anar su ta koma daya bi izni da izinin Allah wa tubri'ul akmaha kana warakar da al akmaha bai ce al a'ma ba al akmaha shine mutumin da an ka aihwa bai gani saboda in makaho ne yana gani ido sun ka samu matsala ana yi mishi magani amma wanda an kayawa bai gani babu wanda ya isa masa magani kenan mu'jiza ta bayyana wal abrasa da kuturu da kuturu an gane ko shi ma yi masa magani saboda kuturta ba ta da magani har yanzu ma ba ta da magani sai dai a bada abin da ke tare ta ya tsaida ta bi izini da izini na ba sani ba ku san zuwa gaba kowa na samu wa iz tukhrijul mauta bi izni ka tuna lokacin da kake fitar da matattu da izini na na ana nuhin yukhrijuhum ahya domin ba annabi isa daga ehdo mutum da cikin kabari ba ana ganewa yawwa to wa iz kafaftu bani isra'ila anka ka tuna lokacin da ni kame wato ni kare ka daga bani isra'ila kaffahu ya kame shi kenan kenan ni kame bani isra'ila anka daga barin ka ba su cutar da kai ba iz ji'tahum bil bayyinat lokacin da ka zo musu da mi da ayoyi faƙala lalazi da kafaru minhum sai waɗanda na kafirta daga cikin sun kace in hada illa sihirun mubin wannan ba komai bane sai sihiri bayyana ne shi yasa waɗanda sun kace anan duniya ne tunda an ce iz kafaftu bani isra'ila anka sun kace wannan ya nuna lokacin da za a dauke shi ne ban sani ko mun fahimta ba eh ko kuma Allah ya tunatar da shi wannan ni'ima ne a can duniya ma'ana a lahira an ka tunatar da shi ni'imar da an kai mishi a duniya in hada illa sihirun mubin sun kace ba komai bane wannan sai sihiri wanda yake bayyananne kaji abinda sun kaci idan muka duba a cikin littafin wato taujihil qira'at bil qur'an ina fata ana fahimta ta sai sun kace da an kace in hadha illa sihrun mubin wannan ba komi bane sai mi sai sihiri wanda yake bayyananne sauran qura'a kuma sun karanta in hadha illa sahirun mubin muna ganewa to yaya na qira'atkin suke da wadawa sun karanta sahirun ko ba karan bane da imamu hamza da imamu al-kisai an-nahwi al-qari al-muqri da imamu khalaf shi ma al-kufi amma ba a ce mai an-nahwi da shi da hamza an gane ko sun karanta in hadha illa sahirun mubin kinan sun ce shi annabi isa ba ko biyo ne illa mai sihiri bayyana ne su ko sauran ƙurra guda bakwai sun karanta in hada illa sihirun mubin sai an ka ce to kowace uhtujja li qira'ati sihrun bin nadhir ita qira'ata sihrun an yi taujihin ta da alqur'ani da an-nadhir tamka wa huwa qawluhu ta'ala fa qala in hada fa qalu fa qala in hada illa sihrun yu'sar a cikin suratu al-muddathir duk da yake can zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma an hankalta mu dukkan qurra sun karanta wannan wuri in hada illa sihrun yu'sar da kuma wa in yaro ayatun yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir ka gani kidan wannan ya nuna cewa duk dai kalmar ta zo da wannan ina fata an fahimci ni yawwa ita ma sahir ba a rasa inda qurra sun ka karanta da sahir wanda wato kalmar ta zo a cikin alqur'ani ina fata an fahimci ni inna ma sana'u kaidu sahir an gane ko eh ina ganin in ban manta ba inna ma sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata cikin bidin nan ina ganin cikin suratu taha inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa innama sana'u kaidu sahir ko wala yuflihu sahiru haythu ata cikin qurra akwai da karanta inda ma sana'u kaidu sihirin hamza da kisa'i da khalaf sun karanta kaidu sihirin amma wala yuflihu sahiru nan babu wanda ya karanta wala yuflihu sihiru ba sani ko mun fahimta ba yawwa to kenan nan sai ya zamanto ita ma kira'a bai as-sahir tana da abinda yake gaskata ta mun gane ko to idan muka duba babu wani tsakanin waɗannan kira'o'in akwai abin da ake kira at-talazu in sun ce wannan mai sihiri ne ai yana tare da sihiri in sun ce wannan sihiri ne to ai sihirin akwai wanda yi shi min babu talazu wa takamul babu kira'a da ta karyata wata ai hattara ayat da zamu je gaba ta kanta abin nan mu hada ma ayoyin tunda abin nan ne in mutun na so sai ya koma cikin القراءات وأثرها في التفسير والأحكام الصفحة تدري شدة da sittin da biyar ina fata ana fahimta ta saboda can ma mutum yana iya samun ƙarin bayani safha ta ɗari shidda da sittin wato da biyar kenan to nan zai samun ƙira'ar da za ta zo baya an gane ko wagga aya da za mu karanta shi ne wa iz auhaytu ila alhawariyina mu karanta ga ayar lokacin da ni wahayi zuwa ga hawariyawa su ne wanda sun kabi annabi Isa an ce hawariyawa an samu suna hawariyawa saboda mutane ne masu wanke sutura su goge ta an gane ko eh su yi mata koko su rina ta an gane ko shine sun ka abin nan to su hawariyu sun ka ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam saboda bai da mahaifi an ka danganta shi ga mahaifiya te ko yawwa hal yastati'u rabbuka shi yasa su malamai suka cewa ma annabi Isa ke cewa ya bani Isra'ila bai cewa ya qaumi saboda bai da mahaifi cikin su amma wannan magana tana da rauni tunda in ka in mahaifiyar kana cikin mutane ai kana cikin waɗannan mutane ko ba karan bane ya Isa da Maryam ya kai Isa dan Maryam hal yastati'u rabbuka kaga nan zai zama to kenan shin ubangijinka yana iyawa ko ba haka ba imamul kisa'i shi ko ya karanta hal tastati'u rabbaka amma shi nan yana yin idghamul lam fitta sai ce hal tastati'u rabbaka an gane ko hal tastati'u rabbaka haka kisa'i yake karantawa an gane ko to yanzu menene bambancin a tsakankanin su in mun ka ce hal yastati'u rabbuka kama suna tambaya ne in ubangi tunda ar rabbuka shine fa'il shin ubangijin ka zai yi shi ko kisa iya kanta hatta tastati'u hatta tastati'u rabbaka ina fata an fahimci ni yawwa to shin kana iya roƙan muna ubangijinka sai malamai sun ka ce to qira'a take sa'i ba ta da matsala mun gane ko domin kana iya tambayar Allah ya saukar mana ai babu matsala kina sun ci shirki Allah amma hal yastati rabbuka sha ubangijin kai na iyawa kaka ba sun yi shakka cikin kudurar Allah to wannan kuma sai da mutumi zuwa ga kafirci an gane ko hal yastati rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama imam ibn kasir al-makki da abu amr al-basri da yaqub al-basri sun zan al-basriyan da shi abu amr da yaqub sun karanta an yunzila alaina ma'idatan to yan ce an yunzila mun ka ce sauran sun karanta an yunazzila to nazzala yana nufin abinda an ka saukar kaɗan kaɗan yunzila abinda an ka saukar gaba ɗaya to wasu ka ce a'a da yunazzila da yunzila dun ma'anar su ɗaya sai dai nazzala yahi karfin mu karfi fa'ala yahi af'ala wasu malamai suka ce a'a an yunzila ta sabko gaba ɗaya an yunazzila an sabko da ita kaɗan kaɗan kahin ta kawo ma'idatan minas sama tebur wanda akwai abinci an gane ko in babu abinci ba a kiran shi ma'ida qala taqullaha in kuntum mu'minin annabi isa ce ku ji tsoron Allah in kun kasance mu'minai to anan sai an ka ce dibo hawariyawa ba shakka ne suke yi ba game da ni game da Allah ko yana sauka ko bai sauka a'a suna son ne su gani da ido domin ya zo cikin hadisi na mustadrak a cikin mustadrak na Imam al-Hakim laysa al-khabaru kal muayana labari bai kai kamar abin da kake gani da idon ka ba duk yadda labari ya kama ka to gani da ido malam Bahaushe ma ce gani ya kori shi yawwa sannan kuma mutanen China sun kace rubba suratin aghnat an alfi kalima hoto guda ya isa da aima bayani na kalima dubu yanzu da a ce maka zaki wani dabba ta mai gashi mai ido mai kaza mai kaza da an kaba hoton shi shike duk an huta ba sani ko mun fahimta ba to abin da yake nuna ba shakka sun kai ba qalu nuridu an na'kula minha sun kace kawai muna da bukatan mu cin daga abincin da ke saman ta kenan ba wai ita za su ba ita za su ci ba eh min hanan min min kamar min ta'amiha الموجود عليها كنن وتطمئن قلوبنا زكاتن mu su ƙara samun natsuwa wa na'lamu an qad sadaqtana kuma mu gane cewa tabbas kai mu gaskiya a zahiri gashi mun gani wa nakuna alaiha min shahidin kuma mu kasance masu shaida an gane ko muna gane wannan to sai malamai sun kace to abinda ake so a fahimta anan ba shakka suke yi ba annabi ibrahim irin wannan ya faru gare shi yace rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta allati qala aw lam tu'min qala bala walakin li yatma'inna qalbi to kaga annabi ibrahim ayyahi su imani bayan Allah ce kazalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al-muqinin mun gane wannan ko sannan kuma irin wannan ya faru ga mutumin da aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير wasun kace mai imani ne sai ya gani da ido ya ƙara imani wasun kace a kafiri ne yayi shakka Allah ya gwada mai garin da garin shikenan ya gani kenan dai ganin dai ya kori jidi a takaici ko mun ce musulmi na ko mun ce ba musulmi bane daga bayan musulunta irin wannan ya faru ga annabi Musa Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin wa lamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk Allah ya ce qala qala lan tarani walakin inzur da Allah ya san annabi Musa an gaya mai magana kuma ya yarda da ita amma dai bari a gwada mai garin da garin Allah ce to walakin zur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani Allah ce falan ma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina dan Allah ya cire mai shakka sai an ka gwada mai garin da garin haka ya sake faruwa ga annabi Musa annabi Musa ya ce zai gana da Allah sai Allah ya bashi labari wa ma ajalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajaltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri ba Allah ya ce mai musamiri ya batar da su ba ai an bashi alluna at-taura ai labarin Allah annabi Musa bai shakka shi to amma annabi Musa a can bai jefar da allunan at-taura ba duk da yake ran shi ya baci amma Allah ce cikin a'raf walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilayhi kaga sai da yazo ya gani su suna ina sanar jefa hushin ya kai karshe laysa al-khabaru kal mu'ayana kamar da tabbata cikin hadisi na mustadrak na Imam al-Hakim kenan da an ce hawariyuna sun ce wa tatma'inna qulubuna ba su kadai bane to sai Allah ya ce qala Isa ibn Maryam annabi isa dan maryam yace allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama allah ka saukan muna wato tebul na abinci daga sama takunu lana minas sama'i daga sama ta akidi na da ba an ce an sauko da abu ai da sama yake zuwa takunu lana idan li awwalina wa akhirina ta zamanto idi gare mu na farkon mu da na karshen mu an gane ko wa ayatan minka kuma ta zamanto aya daga gare ka warzuquna kina aya daga gare ka akan gaskata ne in roke ka zaka karba warzuquna Allah ka arzita mu wa anta khairur raziqin Allah kai ni mafi alkhairin masu arzitawa qala Allah inni munazziluha alaikum ko kuma qala Allah inni munziluha alaikum da Imam Ibn Kathir al-Makki da Abu Amr Ibn al-Ala da Yaqub al-Basri waɗanda daman galibi wajen munzilu su ne ake samu sannan kuma da hamza da kisa'i da khalaf na an samu ƙarin mutum uku sun karanta inni munziluha alaikum zan saukan muku da ita sauran sun karanta inni munazziluha alaikum zan saukan muku da ita kamar da ni faɗa ko a ce duka ma'anar su ɗaya ko ko a ce a'a can an hankalta mata ta taho sannu sannu munazziluha tana saukowa kaɗan kaɗan munziluha har Allah ya saukar da ita faman yakfur ba'du minkum duk wanda ya kafirta daga cikin ku fa inni u'adhibuhu azaban zan yi masa azaba la u'adhibuhu ahadan min alalamin ba zan yi ma wani mutum irin wannan azaba ba da wannan ne malamai suka yi sabani an ce waɗannan za a yi musu azaba irin wanda ba a yi wani ba wasu sun ce to da sun kace haka ba su ce a saukar ba mun gane ko wasu malamai suka ce a'a an saukar to sabani ne to in mun dauki an saukar wasu sun ka kafirce tunda ya ce fa man yakfur ba'du minkum wanda ya kafirce sharadi na ai ba dole bane dan an saukar wani ya kafirta mun gane ko to in ma an saukar an samu wanda ya bijiri to an ce za a yi mai azabar da ba a yi wani bayi kuma su mutanen fir'auna Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab mafi tsananin azaba kuma munafikai an kace innal munafiqina fi darkil asfali minan nar to ya zamu yi da wannan wani na fi karfin azaba wasu ka ce a'a kowane a zamanin shi babu wanda zai samu azaba irin tashi an bambanta zamani wasu suka ce a'a su su fir'auna waɗanda sun nuna kafircin su karara su ko waɗanda waɗanda sun butulce ma ni'ima Allah bayan an saukan musu su ko munafikai waɗanda suke masu huska biyu an gane ko domin kafiri shi mai huska ɗaya ne su ko munafikai masu huska biyu ne to duk cikin masu fuska biyu a duniya babu wanda zai shan azaba irin mi irin munafikai mun gane da kyau wasu malamai sun ce kai dukkan su tunda an ce wanga ashaddal azab لا أعذبه أحدا من العالمين ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب دكا سوزا أكيسو دي قرشن كنن سونا وند باب وند كيسو عذابا وصليكم من فهمت با اللهم آمين يوا والله تعالى أعلم to madalla kenan wagga aya ta qala Allahu inni munazziluha alaikum ko munziluha mai son karin bayani ya kuma cin alƙira'atu wa asar hafi tafsiri wal ahkam safha ta 903 nan sai ya je sai ya wato samu ƙarin bayani shi ko waccan hal tastati'u rabbaka safha ta 663 zuwa 665 cikin alƙira'atu wa asar hafi tafsiri wal ahkam aya ta ƙarshe wadda zamu ɗauka cikin taujihul qira'at a cikin suratu al-ma'ida ita ce qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum muna gani kuwa yawwa wato imamu nafi ya karanta qala Allahu hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum to in mun kalli qira'a ta nafi hadha yawma an kai mimun fatha ya kuma kinan zarfun zarfu zaman ko kida aka kira maf'ulun fihi an gane ko yawwa to min shi az-zarfu da zarfu zaman da zarfu makan in kana son ka gane su kaddara fi yanzu kana gane suna in ka ce al-yawma kana cewa fi hadha al-yawm an gani ko yawwa muntasafan nahar sai ga injili suna ce muntasafan nahar sai ka ce don mi sun kame fata ana cewa fi muntasafin nahar to idan mun ka dauki kira'a kuma ta saura sun karanta hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum kenan sun dauke shi a matsayin mi shi a wajen nafi yana matsayin mi yana matsayin zarfu az-zaman to yan an dauke shi a matsayin zarfu az-zaman shi ko yan an ka dauki kira'a ta قال الله هذا يوم سي زمان تومي سي زمان تو yana iya zama tuwa khabar mubtada muna gane ko yawwa wasu malamai sun ka ɗauke shi matsayin abin nan هذا اليوم ينفع كنا هذا يوم كنا هذا اليوم ينفع الصادقين صدقهم to menene ikhtilafi na i'rabi tsakankanin malamai sai sun kace an kace hadha dai dabor abu na farko an gane ko in ka dauke shi abin nan zarf ishara ne shi hadha ishara ne zuwa ga inda Allah ya ce kinan a an ta ƙulta linnasi ta khiduni wa ummiya ilahaini min dunillah to haza kinan haza alƙaunu shi da abinda an kai ishara zuwa gare shi an gane ko kenan sai zaman to hadha alqawlu waqi'un yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum ba sai kun fahimta ba sai zaman to kenan shi asalin yawma din an yi mishi fatha ma'mulul khabari ba sai kun fahimta ba ma'ana yana da aiki yana da alaka ne da da da khabarkin da an ka shahi domin shine hadha alqawlu waqi'un yawma kaga waqi'un shine khabar ko yauma an gane ko sai waɗansu malamai sun kace kenan fatha shi fatha ce ta i'rabi asalin shi ya kamata a yi masa kasra ne ba sai ko mutu ba yawa amma kufiyun sun ka dauki yauma matsayin khabarul mubtada mun gane ko sun kace wa buniya alal fathi li idafatihi li jumla sun kace kai ba ma ma'mulul khabar bane shi da kanshi na khabar kin kawai an yi masa fatha domin an yi idafar shi zuwa ga jumla jumla fi'iliya hadha yawma yanfa'u to ita jumla ta yanfa'u tana matsayin jumla ce wanda an kai idafa kina abin da yasa an kai masa abin nan an kai kasa mai dhamma saboda an yi idafar shi zuwa ga jumla an gane ko su ko malaman basra suka sharɗanta cewa kahin ai bina'in yauma tasdirul jumla bi fi'il madi inda fi'ili madina yazo bayan yauma to shikenan babu matsala an gane kutun da shi fi ilmi azim mabniyun na sai a ce to shi kuma an yi ma yauma abin da mabniyun alal fathi fi mahallin raf'i khabar li idafatihi ila fi'l al-madi to shi ko fi'l madi mabniyun na shi ma wancan sai zaman to mabniyun amma da yake yanfa'una a wajen malaman basra to nan bai yiwa tunda fi'l fi'l mudari fi'l mudari ai mu'rab ne an gane ko yawwa kenan su a wajensu in mun ɗauki shi na akhabar kenan jumla ta yanfa'u sai ta jumla ta kuma fi mahalli aljarra bil idafa mun gane ko yawwa to amma kuma waɗanda sun ka karanta hadha yawmu ba yawma ba an gane ko kenan sai ya zamanto hadha yawmu to shi nan i'rabin shi ya za a yi shi sai sun ka ce hada shi ne a matsayin mi shi ne a matsayin mubtada shi ko yau mu shi ne mi shi ne matsayin khabar tun da an yi mishi zamma halas magana ta ƙari masali ko mun fahimta ba sai zaman toke na hadal yau mu wannan yini yanfa'u to ita ko jumlar gaba ɗai ta hada yau mu yanfa'u sadibin sidquhum inda a irabin ta irabul jumal aljumalu lati laha mahallu min al-irab wal jumalu lati sai ta zama fi mahallin nasbi maqulul qawli kadiba cikin mughnil labib an kutubil a'arib ibn hisham al-ansari kadiba kuma cikin an-nahwul wafi malam abin nan malam abdullahi nahwul wafi wani littafi na wanda ya tattaro to duk suna taimako muna dan baka sunan wani littafi na ba don dole sai shi ba fa amma dai littafin da sun ka tattaro masaloli gara a gaya masu to sai Allah ya ce to su waɗanda sun kai imani lahum jannatun su kadai adda aljanna kuma haka nan na kuma haka nan bane eh kuma yan ya ce lahum bai ce walahun na bali taglibi janibi dhukuri ala janibi linas jannatun kuma suna da aljanna hudu ne manya wani man khafa maqama rabbih jannatani wa min dunihima jannatani sannan matakin su 100 ne mi'atu daraja amma kuma ayoyin qur'anin nan kana hadawa ne kana karanta haka nan sama dan ya ce iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna akhir manzilatuka inda akhir ayatin takrauha to tajri suna ta gudana min tahtiha karkashin aljannat wasu sun kace to ai ba a ci kasan kasa domin kasa ai ba a ganin abin da ke karkashin ta ko ba haka bane wasu sun kace to ai ku kusan kasa aljanna ba ko an ce karkashin kasa aljanna ai tana yiwa kasa aljanna ana ganin abin da ke kasan ta wasu sun kace a'a tahta ashjari hazi wa qusuriha kenan karkashin benayen aljanna da kuma itacen ta wasu sun kace kai to kuma Allah ya ce tajri min tahtihimul anhar nan kuma ya ce min tahtiha min tahtihim sama yan karkashin yan aljanna to ai su yan aljanna in suna cikin bene in ruwa ya bi karkashi ya bi karkashin bene kuma ya bi karkashin su kuma da ce tajri min tahtihim bai ce wa tahtihin na ba to da mata waɗanda sun kai ba imani a nan duniya da hurul ini ai su ma suna can litta galibi janibin dukuri ala janibin inas Allah rambo ga ka'ida fa in ka kama aiki sai ka gaji daɗi gare ta ƙwarai al'anharu kuma jam'i na Allah ya fassara shi fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa dama kalimar tana nufin abin da ya tsaga ya gudana shi yasa an kace ma an hara dam abin da ya fitar da jini har ya gudana daga nan an ka samu naharu kuma sai an kace tajrimin tahti hal anharu to shi an anharu ramin ramin da ruwa ga gudu shi na a anharu to shin shi ga gudu ko ruwan kalbuna an kai ai ba a ce tajrimin tahti hal ma'u ba sai an kace annaharu annaharu kuma inda ruwan suke bi na an ce wurin na ga gudu amma ruwan na aka mishi kalbu aka kira ne kuma inda Allah ya ce ba wancan kalbu na na ajuyar da abu na na ilimin nahwu kalbul makani a kalbul makani cikin ilmu sarf a nan kalbu na ilmul balaga ajuyar da abu kuma inda Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna fatihahu latanu bil usbati kaga sai an ka ce latanu suna yin nauyi bil usbati gami muna iya cewa katta miji a ƙarfi ko ba karan bane to ai ba wai kilannin na ba mutanen na sun kai ma kilanni nauyi an gane ko o makwallai bari mu ce makwallai a'a makullan na sun kai mutane nauyi domin dan adam shi ke ɗaukan makulli ba adam ba makulli ga ɗaukan dan adam ba qala rawi yace ai na haukariya ce da sharibtul ma'a mala abdullahi da sharibtul ma'i da sharibtul ma'u yace duk ma'anar su daya an ce wai shi na tafsiri na bai ina hawa yace ina hawa ƙarya ce da sharibtul ma'a an yi murwa fataha ko da sharibtul ma'i an yi musu kasara ko da sharibtul ma'u an yi murwa don yace duk ma'anar su daya yace yuran da kace ka taba ji an ce ruwa sun sha mutum to dan an yi murwa don ba sai a ce sun sha dan adam bayyuwa to almuhimmu dai yana nuna cenan na an yi balaga utliqa al-mahallu wa urida bihi ma yahillu fihi an ce ramin yana gudu amma ana nufin a'a ruwan da ke cikin shi ne suke gudana an zala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha fahtamala sailu zabadar rabiya to khalidina fiha suna masu dawama a cikin ta radiyallahu anhum Allah ya yarda da su ba ce Allah na sakan ka musu Allah ya yarda da su tunda Allah ne ya ba da labari wa radu anhum su ma sun yarda da Allah ko can cikin bayyana ce radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbanan ko ce radiyallahu anhum wa radu anhu zalika al-fawzul azim an gane ko can cikin kuma tauba yace was sabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu anhu adda lahum jannatin tajri tahtaha al anharu khalidin fiha abada ko dhalika al fawz al azim yawa wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu anhu ko ko ba garan bane sai ce wa a'adda dan mai har da qur'ani kai hattara in kana wari ga ka to baka fada wata aya yanzu su su taruka to almuhimmu abinda zamu kara da kashin wannan aya kuma ita ce ta karshe da taujihin da zamu yi a cikin suratul ma'ida shine Allah ya ce yau gaskiya za ta amfane su a to a nan duniya gaskiya ba ta amfane su ba alhali ko gaskiya ta amfani mutane tun a nan duniya in azaba ta zo galibi ana tsiratar da masu imani ko ba ka nan bane sai an kace a nan na za ta amfane su garin da garin kamar yadda Allah ce maliki yawmiddin Allah shine mai mallakin ranar sakamako ko maliki yawmiddin Allah shine mai mulki a ranar sakamako to ranar da ba kiyama ba wake da mulki kuma ya wayen mallake ta a a ranar da abin zai bayyana inda Allah ce zai ce limanil mulkul yau lillahi alwahid alqahar to yan uwa ko mu kai mu cike ga aya ba lillahi mulkus samawati wal ardi ga Allah ne kadai mulkin sammai da kasai yake bai ce mulkus samawati wal ardi lillahi ba sai taqdimu ta'khidan yin maka na Allah ne shi kadai in ma ka ga wani da dan mulkin to Allah na dan mai mulkus samawati samai wal ard al rama al jinsiya ce da kasai don kasa bakwai a akwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al ardi mithlahunna to in ka ce wal ard al ahadiyya ce kasa guda to shiddan wa adda mulkin su Allah sai ka ce al jinsiya ce ka huta wa ma fihinna da abin da ke cikin su ko ba haka nan bane yawwa imamu abu ja'far ya karanta wa ma fi hunna tunda hunna na ake cewa asalin shi a larabci da abin da ke cikin su su sammai da kasai din wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi kadai ne mai iko akan komai in tabe bai ce wa huwa qadirun ala kulli shay'in ba yana da iko akan komai da ya ce wa huwa shi ala kulli shay'in shi kadai ne akan dukkan komai qadirun mai iko na dan babu mai iko akan komai sai Allah amma nan kuma turawa sai kaji an ce il faut faire attention de lui il est capable de tout il est capable de tout gidan wa dan adam wanda in il est capable de tout gashi kwana akwai mutumin da bai zai cewa bai kwana to in fa capable de tout de tout shi ce kashi ci tuwo ko ba karan bane to banda ba tuwo malam abdullahi ana yin grab da da fen ko ta yunwa a kama mutum gidan kasu sai a ce a kama abinci bai ci sai a ce yana grab da fen suna yin ta turawa amma har yanzu ban taɓa jin an yi grab da swaf ba ta kishirwa kuma ban ji an yi grab da layar ba iska wanda aka shaka ƙaryar banza imamu suyuti a cikin ta nasu ƙuddurar a cikin a'a marasidul matsaliya ya ce kowace sura da abinda ta buɗe da shi take karewa kuma ganin da ilmul munasabata bayna bidayatu sura wa nihayatiha tunda shi ta nasu ƙuddurar bayna sura wallati talihani ya ce abinda suratul ma'ida ta buɗe da shi da shi ta kulle dan ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum tace mi inna allaha yahkumu ma yuridu allah yana hukumtar da abin da yaso to abin da yake nuna yana hukumtar da yaso lillahi mulku samawati wal ardi ma fihin dan shi da mulkin samai da kasai da mulkin cikin su tun da shi ko mallaka tana abin da ga dama zai hukumtawa kuma wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai dan haka yake zartar da hukuncin da yaso abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya karba muna wanda mun kai kuskure ba Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh